الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أيدي سواء بلاد الكتاب قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قال الله سبحانه وتعالى وإنجي سبحانه وتعالى كيف ليسوا سواء أهل الكتاب دنا ya ka faɗi irin laifuffukansu ga abin da suka yi ga abin da suka yi maras kyau to amma ka a ce za a ɗauka cewa gaba ɗayan su fa tafiyar su ɗaya a'a laisu sawa ai ahlul kitabi ahlul kitabi dinnan ba su zamo duk ɗaya ba mustawina ba su zamo madaidaita ba ai musa ayya musawatin ko kaka kuwa bainal aqallina allazina aslamu minhum ba dan ai wato ai la musawata na gyara ne akwai la ai la musawata ai ba daidaita bai da dakan lina lazina aslamu minhum tsakanin wa'anda yan suke yan kadan akwai la malif la musawata ba daidaita bai da lina tsakanin yan kadan allazina aslamu minhum wanda suka misalanta daga cikin su wa bainal aksarina alfasiqina da kuma ‘yan kaɗan waɗanda suke kangararru wannan adalci kenan na addini adalci irin na wajen ubangiji subhanahu wata'ala wanda ake so ko yaushe ya dora bayi a kai in mutum dubu ne amma ya zamo ɗari tara da casa'in da tara na marasa kirki ne ɗaya na kirki ne to ka a ce za a haɗa gaba ɗaya a yi musu hukunci ɗaya sai da a ware ɗayan nan da ya zamo na kirki in ɗaya ne shi kaɗai na kirki in su biyu ne na kirki a ware su amma ka a ce za a haɗa su da yawa haɗawa wajen hukunci yana ƙara kawo laifuffuka yayin so da yawa akwai wanda suke kangarewa saboda an ɗauke su a matsayin masu laifin tun kan su yi laifi to tun da ma mutum bai laifi ba an ɗauke shi a matsayin mai laifi to bara yi bara ya yi din tun da dai bai ban bai tsira ba ne yasa ashe ba daidai ba ne a koyaushe in a mutum dubu ne aka samu ɗaya na kirki a ware shi ka a ce za a hada da shi a cikin marasa kirkin nan ai ba komi a'a akwai komi akwai komi shi yasa wannan ya zama koyarwa babba har masu tafi da zamani ma suke ganin ai dole a dawo abu haka cewa ai da ake faɗa cewa masu yawa su suke ɗauke komi ko suke kan gaba amma dole a san ya za a yi a kare yan kaɗan ya za a yi a kare tsirarin su kansu shi yasa musamman zama su tsirarin su ne da gaskiya to ai ba daidai ba ne a ce za a haɗa su da mafi yawa wanda suke masu laifi min alika bi ummatu akwai al'umma qa'imatu wanda suke tsaye akan lamarin Allah a cikin ahalul kitabi mustaqimatun alal haqqi wanda yake sun tsaya bisa gaskiya kabla na salami wa sabi kabla na salamin da sahabbansa yatluna ayatil lahi wanda suke karanta ayoyin Allah ana al-layli sa'o'in dare ana a jam'i ne ya zo gurare da yawa a qur'ani ya ka samu sabani tsakanin malamai ya mufradin sa yake ya mufradinsa suke a an faɗi wajen zantuttuka biyar a game da mufradinsa akwai masu cewa inan anan inu aniyu anu duk an faɗa a cikin mufradin ana'u wahum yasjudu fi sa'ati a sa'o'in dare wahum yasjudun alhali su suna yin sujjada wannan jumlar haliya ce wannan jumlar haliya ce ita tuluna ayatin lahi wato ta yi ta zama ita na a titi tunda can ummatun wato nikira ne ta yi kuma ya zama hali ne saboda an sifanta ummatun din da ka'imatu amma ta wani wahum yasjuduna dole ya ayyana ta zama hali ba za ta yi ta zama sufa ba tunda na ati baya zuwa da wawi ko in ba larura ba na ati ba za ta yi ya zo da wawi ba shi yasa dole a yi mata lirabi bisa cewa hali ce ayatluna alqur'ana fi tahajjudihim ay suna karanta qur'ani a tsayuwar daren da suke yi an yabi ahlul kitabi masu irin wannan to kai da kake musulmi ai kana ma kenan a ce kai kokari daman kai an zo gidan abun ne in dai a gidan kake hakika wanda yake a gida na musulunci za a same shi do Allah baya tsayuwar dare shi yasa da maulan mushawa bata tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗan faralar tsayuwar dare yake bayani yake kwadaitarwa sai wani a cikin wanda suke wajen a cikin almajiran sai ce ya shau ni ba na iya tashi sai shau tijjani ya ce da shi an tarajulun la ta suluhu li ɗariƙati na faɗari an ka subhatana kai mutum ne da baka dace da ɗariƙan mu ba ka ajiye carbin mu ka gyale ka je ka kama abin da ka sa a gaba ashe kenan lalle wanda yake na gaskiya kenan kana kenan an faɗa wa'annan ma gashi ana samun masu tsayuwar dare a cikin su to ballantana kai da kake musulmi an faɗa wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujana wa qiyama idha kanu qalilan min al-layli ma yahjauna inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha haru sujana wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastaghfiruna tatajafi junubuhum anil maraji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sai kana ma kenan ayatul qur'ani suna karanta qur'ani fi tajwidi a tsayuwar daren da suke yuminuna يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله وإنهم daga cikin ahalar kitabi su kan sun yi imani da Allah wal yawmi lahir sun yi imani da ranar lahira ta'arirun li muqabilihim kamar ana jirwaye ne ga waɗanda suke akasin haka wanda su ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba ko ko sun yi imani da Allah amma ba su yi imani da ranar lahira ba ko da za su faɗa da baki sun yi imani da ranar lahirar amma ba sa shirinsa abinda kace ka yadda da shi amma kuma kake nunawa a wajen aiki kamar baka yadda da shi ba ai ya zama daban kamar baka yadda da shi din ba shine ma malaman balaga suke bayani akan irin wannan ko cewa ai duk wanda aka ga yana da awa ya yadda da abu amma kuma ayyukansa ba sa nuna cewa ya yadda da abin a iya tararsa a yi masa magana a matsayin wanda bai yadda da abin ba kamar yadda jalaluddin suyudi ya kawo a littafin alfiyarsa ta balaga ko hudul juman ka kauli na li muslimin wa kad fasad ya ayyuhal miskinu innal mauta haqqa ka kauli na li muslimin wa kad fasad ya ayyuhal miskinu innal mauta haqqa to suna ba da gaskiya da Allah suna ba da gaskiya da ranar lahira wa yamuruna suna umarni bil ma'ruf da abu wanda yake kyakkyawa aka sake da ya maimaita wannan magana cewa tun fa an yi imani da Allah dole a tsaya abin da yake daidai a nuna mutane daidai ne abin da ba daidai ba a nuna mutane cewa ba daidai ba ne ba za ta yi a ce an yi imani da Allah ba amma kuma a kyale mutane suna kan wani abu ba daidai ba ba tare da an faɗakar da su ba matukar da faɗakar za ta yiwu wayan hawan al-munkari suna hani daga abin da bai dace ba wayan sarura fil khairat suna gaggawa a wajen ayyuka na alheri kulli ha gaba ɗayanta wa ulaikal masufuna bima zukira wa'annan da aka sifanta da abin da aka ambata min salihin lalle kan suna cikin bayan Allah managarta allazina sallu hatta hawalu wanda halayen su ta kyautu inda Allah wajen Allah kyautatuwar halin bawa shine a ce halayen nasu sun kyautata wajen Allah ba ta wajen wani ba kai akan ka don kana ganin kanka fes fes sam sam ko mutane suna ganin ka haka wannan ba komai ba ba a ce ba a bukatar hakan ba amma muhimmin abu ya zamo kai wajen Allah kana cikin managarta kai a wajen Allah ka karbabbe ne to wannan shine karbuwa an ka samu karbuwa wajen Allah to don wanda ma ce bai karbe ka ba tsale shi duk wanda ya karbe ka kuma in Allah bai karbe ka ba ai ba ba abin da zai ba wa minhum man laysu kazalika akwai kuma wanda ba su zamo haka ba su wasamo daga bayan Allah managarta ba وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين wa ma taf'alu min khairin bayan Allah ku gane duk wani abu da za ku aikata na alheri falan faru kada ku taba dauka zai tashi a tutar babu ba za a muku musun wannan abun ba duk kankanta aikin da bawaye na alheri ba fa za a taba masa musun sa ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala da ba za a hana kuladansa ba wani turan munihi ma'anar hirmani don cewa shi kafara an kunsa masa ma'ana harama shi ya sa uddiya ila maf'ulai ne ya ta'adda ga maf'ulai har guda biyu wannan ya sa har ya ta'adda ga maf'ulai biyu shi kafara asali ba ma ya ta'adda su da yawa kafara billahi ba kafarar laha kafarar billahi ake cewa ko to amma anan da yake an masa tarmini wanda tarmini ɗaya ne daga cikin abubuwa guda tara da suke sa fi'ili wanda yake lazimi ya koma muta'addi in ko fi'ili mai ta'addi ne ga fi maf'uli ɗaya ya koma mai ta'addi ga maf'ulai biyu to annan shi kafara an masa tarminin ma'ana harama shi yasa ya ta'adda ga maf'ulai biyu maf'uli na farko shine wawun nan wanda an ya zama na ibul fa'ili inda fi'ilin mabni ne lil maf'uli ko wawun nan shine maf'uli na farko amma yanzu ya koma na ibul fa'ili dudun kuma wannan lamirin shine maf'uli na biyu shine maf'uli na biyu wallahu alimu bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoronsa Allah yana sane da waɗanda suke jin tsoronsa hasu wannan kwadaitarwa ne alal ikhlas bisa cewa bawa ya tsaya duk abin da zai yi dushi Allah duk lamarinka a komai ya zama Allah kawai ka sa a gaba kan ka sa wani abu daban ba Allah ba ko menene ka sa wani abu daban ba Allah ba to kai asarar wannan abu duk abin da yake Allah ka sa kuwa da a gaba a wajen yi to ko menene ma ala kulli halin kaciri bansa duk yanda abin ya zama to kaciri bansa wa bisharatu lil muttaqina wannan albishir da ake ake yi ga masu tsoron Allah innal ladzina kafaru
الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
innal ladzina kafaru hakika wa innan da suka kafirta la tughni anhum amwalu dukiyoyinsu ba za ta iya kare musu ba wato shi ma wannan azana din an kunsa masa ma'anar dafa'a lan tarfa'a dukiyarsu ba za ta iya ije musu shay'an wani abu ba wala auladum hakanan ƴaƴansu so da yawa kafirai suka yi gawo da yawan ƴaƴa sukan yi tinkawo da yawan dukiya yanzu kafiran na zamani sun sun koma ma ba tunkahon da 'ya'yan suke ba tunkaho da dukiya da abin da dukiyar za ta yi a gani suke mayo ai 'ya'yan rage ma dukiyar suke shi yasa don su samun dukiyar ma kokari suke ma su rage 'ya'yan ko to dukiyar da ta su da komai nasu ba zai iya wadata musu komai ba daga azabar Allah tabaraka ta'ala in Allah ya nufi ya rike su sai a rike su ta inda ba su taba tsammata ba da dukiyar tasu gaba daya kan su dauka wani tanadi nasu zai iya kare su daga rukun Allah ta baraka wa ta'ala wanda koyaushe Allah yana bayyana mana irin wannan a koyaushe a kullum Allah yana bayyana mana irin wannan za ka ji an yi dogayen gine-gine an yi komai amma a waye gari Allah ya aiko iska da ruwa sai dai a ɗebe mazauna wajen sai dai a ɗebe mata mazauna wajen ko kuma a ce kowa ya zauna a gida kan wanda ya fito ko wanda ya fito abin ya fi ƙarfin su abu ya zo daga gwadawa ake gwadawa ake kafin a zo daga baɗin ana gwada musu ne wannan kafin a zo daga baɗin a dukiyar su koyan su ba za su iya kare musu komai daga azabar Allah ba min al-igna'i min al-azabi amfanarwa kariya daga azaba wa ulaika sabun nar wannan masu wannan sifa kafirai su ne hakika yan wuta su ne hakika yan wuta domin wutar an yi ta ne domin su bu'iddat lil kafirina fatakun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirina ya ayyuhal ladina amanu la taqulu riba nan gaba ma annan surar za a faɗa ya ladina amanu la taqulu riba arafan murafa taqullaha la taqulu wattaqun nar allati u'iddat lil kafirina wuta dai an yi ta ne dan kafiri shi yasa musulmi ko ya je ko ya je ko tafiya ba ta yi kyau ba yadda ake so ya je to ba makawa sai ya fito shi yasa bayan da za a yi mummuni musulmi ya dawwama a wuta aqidar ahlus sunnati kenan wanda irin wannan ayoyin suna karfafa wannan suna hujja ne ga ahlus sunnati wa wajibun ta'zimu bari ne takam kabiratan summal khuludu mujtana bayan da za a ce mumini duk zanubin sa dawama a wuta a hun biya hadin su kafirai masu dawama ne a cikin wuta bayan da za a yi su fita la yafariqunaha ba za su iya rabuwa da wuta ba masalu ma yafiquna ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
yadda za a kwatanta yadda Allah yake bata abin da suke kashewa a wannan rayuwar duniya su fito halaki siffar halakar abin da suke cewa a wannan rayuwa ta duniya ya dalabi sana'i wanda suna yin haka wani wakacin da neman yabo wani wakacin suna yi don su ga sun tsare bayan Allah daga tafarkin Allah a cikin su akwai masu yi da neman yabo na a ce sun yi gwaninta yaji kafirai sun ce sun taimakawa ba wanda suke cikin fari wanda suke cikin yunwa da kuɗi kaza ai a yabe su ai a san su ma suna yi ko wani lokacin kuma sukan yi haka ne ba don komai ba don su tsare bayan Allah daga tafarkin Allah yadda nan gaba za a faɗa mana a cikin suratul anfali inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wanda suka kafire sai su sa kuɗi masu yawa su sa kuɗi su sa kuɗi ba don komai ba wai don su ga sun hana bayan Allah bin tsarin Allah yasa za su kashe za su kashe za su kashe amma a ƙarshe ya zamo ba su yi nasara ba wanda yake na Allah yana nan na Allah duk abin da za a yana nan ba zai bar wannan wanda yake daman shi ba na Allah bane shi ne daman dukiyar za ta ja shi eh shi yasa suka kashe don neman tsarewa daga tafarkin Allah kuma kama rihim kamar yadda iska take halakar da noma ne zar'a take halakar da noma fi hasir iskar da take dauke da wuta take dauke da zafi mai tsanani yasa kai ka ce wuta ce a cikin iska kai ka ce wuta ce a cikin iska aubaru shadidu ko ko sanyi mai tsanani shi sirru mai sadi da raɗin nan yana daga ordadu kalmomin da yake a larabci sukan zo da ma'ana biyu wanda yake kishiya a sirru yakan zo da ma'anar zafi sirru yakan zo da ma'anar sanyi mai tsanani kowanne a ciki dai mai yiwuwa ne a nan iskar takan zo da zafin kwanan nan ma gashi ta abu a wasu kasashen ko kwata abu a wata kasar ya zama ake ta kokarin ma a kashe da jiragen sama da menene akan sai an gade an kashe wuta an kashe iskar nan da take tafa da wuta haka nan ma kuma sanyin mai tsananin shi din ma dai akwai iskar mai sanyi masdaru shi asali wato sirrin dinnan masdari ne asabar harsa kaumi da yake ta taba shuka ko noman wasu mutane zalamin an fi da suka zalunci kawunan su bilkul wal ma'asi da kafirci da saban Allah in kaga noman mutane bai kai ba dan ba wani abu yake jawowa ba kin tsaya wasu tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ai dan bayi suka tsaya tsarin Allah ubangiji sai ya bude musu albarku ta ko ina sai mata ruwan da za a amfana ƙasa ta fitar da yabanyar da za a mora ولأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن menene kazzabune ko fa azabi ma kanu yafsubun to fa halakatu ta halakar da shi falan yantafi bihi da suna ta minna ga shuka ta kan kama ga yabanya ta kan kama amma kuma a ƙarshe abu yana dab da ce an mora Allah ya aiko abin da ya tafi da shi gaba ɗaya ba su amfana da shi ba haka zalikar faƙatu haka nan irin ciyarwar da wannan kafirai suke yi zahibatu tafiya za ta yi a banza ba za ta amfana la ta dole ba za su amfana da ita ba a lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin fajannahu haba'an mansura wa ma zalamahumullah wannan abu da suka game da shi ba wai dan Allah ya zalunce su bane bira ina fakati ne to zarta na faka su walakin an fusau mai zumu sai dai ai su ne su zalunci kawunan su dan ba su kawo sharadin a ce aikin ya amfana ba bil kufri da kafirci almujibi li ru'yaha wanda ya wajabta a ce ayyukan nasu tun sun tozarta kaba kai ne yanzu a ce ka sai mota ta gani ta fada mota da Allah sai da me take tafiya ba sai da mai ba to ka ki sa mai kuma bata tafi ba ka damu wanda ya siyar ma ashe cutar ta kai a ba cutar ka aka bado Allah kai ne baka bi yanda abin zai tafi ba idan ka bi tsarin shikenan sai ya tafi sai ka ga amfanin wannan wannan abu eh shi yasa wanda dai bai yi imani ba to ya rasa sharadin a ce aikinsa ya amfane shi ba da za a yi amfana da ayyukansa ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم لا يالونكم خبالا وانتم ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
ya ayyuhal ladina amanu da aka gama faɗa sufofin kafirai da cewa ba wani abu nasu ko da sun birge ku ko musulmi a nan duniya da za a ce za su amfana da shi a lahira sai ku kuma aka ja kunnen mummunai aka ja kunnen mummunai ja mai tsanani jan kunne mai tsanani aka ce ya ku waɗanda yake sun imani sun ba da gaskiya sun yadda da Allah sun yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam sun yadda da Qur'an la tatahzu bi dalatin min dunikum ba daidai bane ku ce za ku riki waɗansu abokai na kud da kud asfiya zababbun abokai dole unum da za ku ringa tsinkayar da su bisa asirin ku min dunikum wanda za a ce abokan nan ba a cikin ku suke ba ku rike kafirai a matsayin abokan ku na kud da kud a ce duk abin da za ku yi ma sai da shawarar ko a ce mutum yana takama shi shugaba ne na kasar musulmi musulmi ne amma ya zama masu gadin ma da suke kewaye da shi duk kafirai ne wai saboda bai yadda ba bai yadda da nasa mutanen ba ko bai yadda da su ba ko bai yadda da iyawarsu ba sai ya ɗauko waɗanda suka kafirai sun kare shi ko sai ya gayyato kafirai da kayan aikinsu su ne za su ringa masa shawaki a sama wai dan kada a fada masa bal iyazu billahi akwai imani ko a haka ai ba imani ai min dunikum wanda ba su ba ai gairaku wanda suke wani ku min al-yahud wal munafiqin su ne yahudawa da munafikai ba ku ba rukun yahudawa ba ku ba rukun munafikai a matsayin abokan ku na kudda kun la yalunakum khabala wayannan makiyana ku koyaushe ba sa saurara muku a wajen su ga lamarinku ya ɓaci a kullum kokari suke lamarinku ya ɓaci yasa dan kafiri ya zo da daɗin baki a so yake ku ci gaba so yake a so yake ku koma karkashin sa ne kawai ci gaban naku a wajensa shine ku koma karkashin sa in mu'amala za ku yi sai da shi in kaya za ku siya sai nasa to kun ci gaban kenan amma ba wai ku ci gaba da a ce rayuwarku ta ƙara kyautata ba a manufa kenan guda ɗaya ko yaushe kafiri la ya nuna kun habana ba sa takaitawa a cikin ƙoƙarin su ga lamarinku gaba ɗaya ya rikirkici ya ɓaci nusiba habalan din an masa nasba ne bi nasil khatiri musa sha zare wato a hafiri wato lalu na ku fil habali ba sa takaita muku a wajen kokarin jawo abin da zai lalata lamarin ku zai bata lamarin ku aw ala tamizi ta yi kuma mansubi ne bisa tamizi wato an masa nasuwa ne bisa cewa tamizi ne wadu ma anitu ba su da buri sai ko abin da zai wahal da ku koyaushe burinsu a ce kun wahala ana takun madin masdariya ce shi yasa aka fassara da ana takun waye shiddatun rarare shine tsananin cutuwa wasbaratul bagara min afwahi hakika gaba da kiyayya ta fito fili ta bayyana daga bakunan su al'adawatu lakum gaba da ku koyaushe suna faɗa da min makiyan ku ne bil waqiyat fikum ta fuskar fadawa da suke a cikin ku da yadda suke tsinkayar da kafirai bisa asirin ku kuma to fi su duru abin da kirazan suke boyewa minal buguri na daga gabar akbaru ya fi girma min ma bada daga abin da ya bayyana duk kalmar ma da za ku ji ta fito daga bakin su to ku tabbata abin da suke boyewa a zuciya ya ninka wannan in dai game da gaba da ko ne ko kin ku ko kokarin ya zama lamarin ku ya lalace kar bayyana da ku layati musulmi mun mune mun muku bayani mun bayyana muku alamomi da za su tabbatar muku da cewa su makiyan ku ne ala adawa ce bisa cewa su masu gaba ne da ku in kun ta gilu in dai fa akwai hankali in dai kuna da hankali in kun fahimci wannan zalika wannan abin da aka faɗa fa latuwalo ba ku ba cewa za ku haɗa tafiya da su domin ita wannan ayar ta sauka ne a cikin wasu mazaje daga musulmi da suke abuta da suke sa da yahudawa don wata abuta da suke tsakaninsu ko makotaka aure lifin ko yarjejeniya ko cewa sun sha nono ɗaya aka ce ba su ba haka aka hale su daga wannan domin yin haka ɗin kamanta ce da munafukai inda arabi ya faɗa a littafinsa a kamul ƙur'ani ba saɓani tsakanin malamai cewa abin da ake nufi da wannan hani daga abotan kafirai daga ahlul kitabi da waninsu wannan ne yasa ma aka ce an hana ma mutum ya kama da su al'ada ko da ta halatta kaga kafirai sun ɗauka to inda akwai dama kai ka wata ka ware ka nuna kai tafiyar ka da su daban da su shi yasa ya zo a sashen wayoyi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda dai ya kama da wasu mutane to ai dan nasu ne dan yana cikin su ne shi yasa har yake ta kamanta da su hakika ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga a ce musulmi ya ringa kamanta kansa ya ringa kwaikwayon shiga ko wata al'ada ta wa'anda suke baubaye wato kamar turawa a yanzu ko abin da ya kama da haka ce kana musulmi wai ka rasa ɗabi'ar da zaka koya zaka ringa ɗauka sai ɗabi'ar turawa ko abin da ya kama da haka to maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga haka ya akwai hadisai ingantattu da suka zo ka bari su buhari khaliful mushrikina ku saba wa kafirai ku bambanta da kafirai to أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أرضوا عليكم لنامن من الغيب قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور.
wato irin wannan hayin wanda yake ta zo da yawa a ƙur'ani a baya a can a cikin suratul bakara akwai ta ko antum haula jadatum fi ma lakum bihi ilmun falimatu jaa falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm ko a wannan surar ne ko a baya a can ma a a cikin surar bakara to a cikin wannan surar ne farko ko a wannan sura a bakara ba ta zo ba akwai sabani da yawa tsakanin makaranta akan ya take wasu suna ganin ha'un tambihi wasu kuma kamar sinafin suna ganin a'a ha'in kamar an yi badalinsa ne daga alhamza ta istifhari kamar a'antum a'antum sai dai mu a masahifan mu ai alifi ɗaya ake rubuta wajen ko ba alifai biyu ba shi yasa nan ma wato yadda suka rubuta da gyara alifi ɗaya ne ake rubutawa ba guda biyu ba asali wato su na da wasu suna ganin ai kamar hamzatul istibhami ce aka mai da ita ha'i asali a antum a an yanzu ku wayannan gaibunan ko kuna mummunai amma ku ce kuna son kafirai da karabatin minkum don cewa kuna da wata yan uwantaka da su wasa da aka ko cewa kuna abuta da su wannan ya dace kuwa wala yubunakum alhali su dinnan ba son ku suke ba li muhalafatihim lakum fid din dan cewa sun saba da ku a addini shi yasa ba sa son ku dan ba addini daya kuke bi ba bayanu lil hadaifi muwalatim wannan ana bayani ne game da kuskuren da akan samu daga wasu musulmin a cikin haɗa kai da kafirai haɗa kai da kafirai wa tu'minuna bil kitabi kulli gashi kun ce kun yadda da baki ɗayan abin da Allah ya saukar ko kun yadda da Qur'ani kun ba da gaskiya da shi gaba daya kun yadda cewa a taura ma Allah ya saukar da ita kun yadda cewa injila ma Allah ne ya saukar da ita kun yadda zabura ma haka kun yadda duk littattafan ma da Allah ya saukar Allah ne ya saukar bil kutubi kulliha wala yu'minuna bi kitabikum amma su kafiran nan ba su yadda da littafin ku ba fala jami'a bainahum wa bainakum to wanda yake haka me zai hada ku da su me zai hada ku da su har ku ce su ne abokan ku da kud da kud wai zalabukum idan sun gan ku qalu amanna sai su ringa buɗe baki suna cewa sun yi imani ko kuma irin irin munafikan kafirai ne sun gan ku ai mun yadda kowa je addinin sa ai ku je ku ci gaba da addinin ku an mun yadda ko da ba na ku muke ba amma kuma ba so ku suke ku yi wannan din ba da baki za su faɗa muku sun yadda ku yi addinin ku amma a hakika ba su yadda ku yi addinin naku ba kullum kokari suke su ga sun juyar da ku daga tsayawa da addinin naku wai za halau da zarar sun bar inda kuke an ro alaikum da labila sai su ringa cizon yatsa a kanku a darafal asabi gefen yatsu min alghaiz dan suna cikin damuwa da matsayin da kuke da shi ko yaushe cikin damuwa suke da matsayin da kuke da shi in arziki ne Allah ya ba ku to suna cikin matukar damuwa sai sun san kutun gwilar da za su yi arzikin ya koma nasu ko a kasan ku da yake amma su suka mora ko kuka noma amma su suka mora yayi ku ne da noma ku wahala ku noma amma kuma morar ta su ce lima ya rauna saboda abinda suke gani min itilafiku daga irin yadda kuke hada kai wa yu'abbaru an shiddatil gaizi akan bayyana tsananin fishi bi arril anamili da cewa wanda yake cikin tsananin fishi kamar yana cizon yatsa wai lam kun san ma'arru ko da bai ciji yatsan ba majazan wato wanda ya zama fuskar majazi kamar mushakala wani mutu bi gaizu ce ni da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ku mutu da fushin ku abinda kuka gani namu sai dai gaba kuma wannan manzo Allah aka faɗa wa faɗa wa kafirai kuma an faɗa wa ma duk musulmi duk mummuni ya faɗa wa kafirai haka ya sa ko yaushe musulmi ya ta kokari a cikin abin da zai kawo ci gabansa ya ƙara kokari a cikin abin da zai kawo haɗa kansa da ƴan uwansa waɗanda suke musulmi wanda wannan ne zai jawo kafirai su mutu da fushin su balanta roma su ruku bayan da za a yi kuga abin da yake faranta zai faranta muku rai bayan da za a yi kuga abin da zai faranta muku rai inna la alim za ta suru ubangiji masani ne da abin da bayi suke boyewa a zukatansu irin lil munafiqina zukatan munafiqai irin abin da suka boye a ciki min alhanaki daga kulli damuwa kwarai da gaba da musulmi to Allah yana sane da wannan in tamsaskum in tamsaskum تمسككم عدلة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة da zarar abu mai kyau ya same ku ko musulmi to sai ku a da mai kyau ya same ku ni'imatu ni'ima ta same ku nasara kuma a ce rindinar ku ta yi nasara akan abokan gaba ko kun samu gani mai yaki wa rahayin ko a ce ra'a wato kun samu yalwata abinci ko kun samu kaka ta suhu to wannan abu muna na musu yake ba sa san haka to huzinhum za ta bakanta musu rai wanda sun sai ya amma idan abin da ba a so ya same ku idan abin da ba kwa so ya zama shi ya same ku ka mace kamar a ce kun fita yaƙi an karya yaƙin ku an karya dindinan ku ko a ce kun gamu da fari ya furahu biha to a sannan ne fa sai su ta munna sai su ta farin ciki da haka wayan ta tsiro kun musulmi in kuka jure ala za mu su cutar da suke muku wata takulma ku ji tsoron Allah fi muwala ta a cikin haɗa kai da su wa gairi da waninta ya layar kun kai da shaya to dikirin makircin da suke yi ba zai kware ku da kome ba za su ta kulle kulle a kan sai kun cutu amma matuƙar kun riko da abin nan da aka faɗa to duk kulle kullen su ba za su yi nasara ba za su ta kulle kullen ne amma Allah yana warware nasu wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul wallahu khairul makirin wa kuntum sai ku zamo a cikin kula Allah wa hadha wannan talim koyarwa ce daga wajen Allah tabaraka ta'ala da shiryarwa cewa a ringa neman taimako a wajen tarar makircin abokan gaba da haƙuri da kuma tsoron Allah ba abin da ke jawowa musulmi ya nasara akan abokan gaba irin riko da haƙuri da tsoron Allah matakan za a yi riko da wannan a riko da haƙuri haƙurin nan kuma da aka faɗa da yalwarsa haƙuri a cikin bin Allah haƙuri a cikin kamewa daga sabon Allah haƙuri a kan musibo haƙuri a kan cutarwa masu cutarwa duk nau'in haƙurin nan a ce an yi riko da su an yi riko da tsoron Allah to kan ba wanda ba za a fi karfi ba da duk makirci mai makirci sai dai ya yi amma makircin ƙarshen ta ya koma akan kansa ya koma akan shi mai makirci to wa iska dauta shi ne so ne kowa ya bukara gaba ga ɗauko da zan sauran kashin ta don wa inna la hakika ubangiji bi ma'amalu na muhiyyin masani ne da duk abin da suke aikatawa alim masani ne fa yujazi alai zai sa kayya a kansa wa izga da ta kara da kara ga da sauran kashin ta من حرقة موت المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Inna yanda kai sammako ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min almadinati daga Madina min halika daga ɗakin iyalinka min bai ta Aisha ta daga ɗakin Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta wa fi manqabatul laha wannan aya ta kunshi daraja babba ga Aisha dan malaman tarihi sun gamu cewa manzon Allah da zai tafi yakin Uhud daga ɗakin Aisha ya fito kuma gashi aka ce min halika iyalinka ashe iyalinsa ce duniya da lahira shi yasa wanda duk yace zai dangana wani abu daban ga Aisha to ya nuna cewa shi kan ba tsarin musulunci yake bi ba ba koyarwa qur'ani yake dauka ba tamshi ala rijlaika kana takawa da kafa zuwa dutsen uhudu shekara ta uku daga hijira a watan shawwal akwai mutum dubu tare da kai don ka kare ka tare kafirai wanda suka sauka a uhudu su ku dubu uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari fi shu'abi a hanyar da take tsakanin duwar wasu ranar asabar bakwai ga watan shawwal ya sanya bayansa da rindinarsa ya zuwa dutsen uhudu wasa wasu hufahum ya daidaita sauransu kamar da bangi tabaraka wa ta'ala ya ce tuba wa'ul mu'minina kana saukar da mummunai tun zulu kana saukar da su maka'ida wurin da za su dakata lilkita dan yaki wurin da ka umarce su cewa lallai su tsaya a wajen ai marakiza ai madakata daga bangaren da yake a dama da kwalmai sarati da na hagun والقلب da na tsakiya walmakadamati da na kan gaba wasaƙati da na baya dacen rindina akan kasa ta gida biyar ne akwai maimana shine bangaren dama akwai maisara bangaren hagu akwai kuma makadama su ne na kan gaba akwai saƙa su ne masu tsare baya to akwai kuma kalbu tsakiya tsakiya to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba sahabbai ya kasa su wannan gida biyar din akwai wanda aka sa su daga dama akwai wanda aka sa su daga hagun akwai wanda aka sa daga tsakiya akwai wanda aka sa daga gaba akwai wanda aka sa daga baya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wannan harbi mutum hamsin ya nada Abdullahina Jubairin a kansu bisarhil jabali a gefen a farin dutsen yace annal haila bin nubli ku yi kokarin korar dawakai daga gare mu da harbi da kibiyoyi kan kafiran nan su ce za su zo mana ta baya kan ku yadda ku bari nan inda na ce ku tsaya wani bina a aunu sirna daidai an yi nasara a kan mu ne ko ko mu muka yi nasara duk abin da ya faru ku dai ku tsaya a nan wa kana ma quraishin mi'ata farasin kafiran suna da ƙurashawa suna da dawakai mai can da suka zo da su wannan yakin Halid ibn Walid shi ke jan rundunar su ta dama yake mutum na bijalin shi ke jan runduna ta hagu a sannan duk wa'annan ba su musulunta ba amma daga baya sun musulunta suka zama cikin manyan sahabbai suka zama sun yi jagora a wajen taimakawa addini sun masaru na huwali dini min ba'aduhumun nasihuna wan nusarahu eh wanda an yi gaba an yi yaki an yi yaki amma daga baya sun dawo su ne kuma masu kokarin kare manzo su ne masu kokarin kare addinin manzo sallallahu alaihi wa sallama wallahu samiu ubangiji yana jin duk abin da kuke faɗa da ga wani kun gaba ke duk abin da kuke faɗa ali masani bin yatikum da niyoyinku
إذا همت إذا همت طائفتان كاذبتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wato wannan izzin badalin min izzam da badali ne daga wancan izzin wa izga dauta da yadda aka samu kungiyoyi biyu a cikin ku da suka yi nufin a ce kun yi rauni kun ji tsoron kamuwa da kafiran nan kun banu salimata su ne banu salimata su wannan banu salimata su kadai ne a larabawa da kasarar lami a kabila min alhazaraji daga banu alhazaraji wa banu harisata da kuma banu harisata daga banu ausin askari su ne bangaren dama da na hagu na rundunar an dashala suka yi nufin a ce kun ji tsoro tajmuna tajibuna wato namu da gyara bacce da farko sannan nunin tajibuna ku ji tsoro an likitali daga yaƙi tajibuna nunin ce daga ƙarshe jikin alifan wata ji'a ku koma da gida lamma raja abdullahi ubayy ku koma gida lokacin da suka ga abdullahi ubayy da jama'a sun koma fasabbatahum allah Allah ya tabbatar da su falamin sarifa ba su juya din ba wani a cikinsu yake cewa a aini wannan ma da aka faɗa game da mu wanda kamar suka amma munna nake da shi saboda ne saboda an ce minkum ashe an tabbatar mu din ma musulmin ne kuma a ƙarshe aka ce me wallahu waliyuhuma ashe Allahu waliyuna Allah shine mai taimaka musu shine majibincin lamarin su nasiru ma mai taimaka musu wa la ilaha illa tawakkalul mu'minun lalle wa'anda suke mummunai duk alamari nasu su dogara da Allah duk lamarin da mummuni zai yi to ya zama da ba shi da madogara in sai Allah tabaraka wa ta'ala ya siko bihi su amince da shi duna gairin ba wani ba Allah zai taimake su ya irin yadda ya taimake su a bada wato a yi cewa fayan tsoron tun da amri ne ya zo a baya ba ta zo jawabin amri falli ya tawakkali amri ne lamun amri ne ko fayan tsoron kama na sarahun bai badar Allah zai taimaki musulmai inda sun dogara gare shi irin yadda ya taimake su a badar dogaran nan ga Allah a gane ba wai ana nufin mutum kai wani katafi suna ba saboda yanzu so da yawa abin da yake damun mu sai mu dauka cewa to in ne mu dogara Allah ba ma sai mun yi wani katabus namu ba ko kadan ba haka bane ayoyin nan sun koya mana annabi sallallahu alaihi wasallama duk yanda ake tsara rinduna sai da ya tsaya ya tsara rundunar tasa haka ba wai cewa ai tunda yake mu na Allah ne mun dogara ga Allah shikenan mu za mu yi nasara tunda mun dogara ga Allah ba a'a sai da ya tsaya ya tsara rundunar tasa irin duk yadda ake tsara rinduna kuma sannan aka ce to kuma a dogara ga Allah ka ɗauka tsarin shine mai kaiwa amma dai ba a ce ka a tsara ba in an ce a zaɓar tsarin to an fita daga mutuntaka gaba ɗaya an fita daga mutuntaka shi mutum an yi shi ne da tunani da hange da tsari in ya ce ko zai bar wannan wai dan ya yarda da Allah to kuma ya fita kansa daga mutuntaka ya koma dabba ne balil insanu ala nafsihi basira a yi mutum ya san ya zai ya samu mafita a lamari amma ka ce da duk abin da ya to kuma ya dawo ya tuna Allah wa qawluhu da yace wa izga dauta ilahu na haƙi zuwa nan aika ambaci wannan dan ya fito gale ka ka tuna wannan don ka gano cewa samun nasara akan abokan gaba da ma samun nasara a duk wani abu da aka fuskanta to sai an yi haƙuri sai an yi juriya bayan da za a yi mutum ya fuskanci abu ba tare da ya haƙura ya jure ba ya ce zai samu nasara irin yadda yanzu yake afkuwa kenan a lamurra da yawa eh lamurra da yawa za a fuskanta amma sai a kasa haƙuri a kasa juriya sai zama abin an komo ba a samu kome ba ɗalibi ne zai fara karatu da ya ɗauka gingin gingin kwana biyu wata ɗaya wata biyu yana zuwa to shi bai ma gane karatun ba sai ajiye ko da haka ko a wata biyu aka koyi ilimin eh abin da wasu suka shekaru shekaru masu yawa tsawon rayuwarsu suna koyo gaji wata biyu da baka samu kawai kan hakura ba za ka jure ba ko kuma kasuwa ce da sa wa mutum jari amma kuma dandanan ya zauna sai dai ya narkar da jarin ma ya kasa hakurin ya kiyaye ya za a yi a gaban a'a shi yaushe zai zauna bai ci kaza ba ko bai sa kaza ba ko bai hau kaza ba dandanan ya kaga ba hakuri kenan ba juriya duk abin da za a yi in dai za a nuna juriya za a nuna hakuri to za a yi nasara akai a shine liyan sara laka annan nasara ma'a sabari da suka kasa haƙuri suka kasa juriya a yakin udu sai abin da ya same su ya same su a lokacin ko da yake sun yi haƙuri sun yi juriya a yakin badar sai aka taimake su kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذية فاتقوا الله لعلكم تشكرون walakan na sana kuma lam hakika ubangiji ya taimake ku bi badarin a ranar yakin badar ma'un badar ruwa ne tsakanin makka da madina tina tawakkaltum alaihi lokacin da kuka nuna dogara gare shi kuka yi hakuri kuka yi juriya fi awwal qitalin bainar rasulillahi wa bainal mushrikin a yaki na farko da ya ku tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da kafirai wanda yake an kamsa yakin badar ne 17 ga watan ramadan shekara ta biyu daga hijira wa ma in kuntum mu'amantum billahi wa ma amzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani fa azzallahu fihi al-islam Allah ya ɗaukaka musulunci a wannan ranar wa hizbahu da jama'ar musulmi Allah ya ɗaukaka jama'ar da suke rikiyo da musulunci wa antum azilla alhali ba ku kai komai ba ba ku san komai ba a sannan bikillatil adadi dangane da cewa ba yawa ne da ku ba wallo udadi ba ku kuma tanadi mai yawa ba kama marra yanda aka faɗa a baya can karka da lakum ayatun fi fi'atayn takata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira fattaqullah yasa bayan Allah babban abin da yake gaban ku ku ji tsoron Allah a lamarin in lamari na ku ji tsoron Allah la la ku tashkuru ko dai da haka ku go kwa gode wa ni'imomin da yake muku ni aman nasari ni'imar da ya muku ta taimako ko kuma in kuka ji tsoron Allah a taimake ku ku dawo kuna gode wa Allah kan nasarar da ya baku in ta kulu المؤمنين علن يكفيكم أن تقواكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين
itina wakacin da wato koko ya taimake ku wakacin da zarfin li nasarakum zarafi ne ga nasarakum Allah ya taimake ku wakacin da kake cewa da mummunai ta iduhum ka ne musu alkawari ta daminan don su samu kwanciyar hankali don zuciyarsu ta nutsu alan ya kafiya kumu an yi middakum rabbukum bi salasati alafin a ce ubangiji ya kare ku da mala'iku dubu uku wannan bai ishe ku ba don kuna ganin kafiran nan sun kai dubu dari tara zuwa dubu to in Allah ya taimake ku da mala'iku dubu uku to me ya rage kuma an yi ina ku a ce Allah ya taimake ku a munzalin wanda yake za a saukar da su ko minas sama'i daga sama bala
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين bale wannan kwarai ya ishe ku a ce an sauka da mala'iku dubu uku don su taimaka muku ko me ya rage muku kuma ai ya kafi kun zalika ai wannan ya ishe ku a suratul anfali aka ce bi alifin domin ubangiji subhanahu wata'ala ya daɗi musulmi a ranar yakin badar da mala'iku dubu sannan aka mai da su mala'iku dubu uku sannan kuma mala'iku dubu biyar abinda ya sa mala'ika ɗaya tak ya isa yi maganin mutanen duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya tak ya isa yi maganin mutanen duniya gaba ɗaya to amma me yasa yan kaɗan aka sauka musu da wannan don girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a saukar da mala'iku gare shi sai an saukar da yawa ai mai matsayi ne eh ai mai matsayi ne eh kama kala ta'ala inda ubangiji tabaraka ta'ala ya ce in tasbiru in kai juriya ala liqa'il aduwi bisa gamuwa da abokan gaba wa tattaqullah ko ji tsoron Allah fil muhalafati a cikin barin sabawa Allah wa ya tu kumul mushrikun kafiran nan suka ce za su zo muku za su daddare su zo muku min faurihim a wannan tashin nasu nuhurihimul mustarighi ilaikum tashin su mai gaggawa zuwa gare ku haza wannan to yi da tsoron muku Allah zai daɗe ku bi hamsati ayalatin da mala'iku dubu biyar minal mala'ikati daga mala'iku musawwamina abiban yi wa alama mu'ulamina wanda an musu alama bitaswimi wato da siffa alazi wa isaru sima wanda shine mutum ya bayyana siffarsa hakika ubangiji an hakika kuwa musulmi sun yi haƙuri Allah ya gaggauta alkawarin da ya musu ya cika alkawarin da ya musu bi an qatalat ma'ahum almalaikatu malaiku ta yaki tare da su ala huyule bisa da waƙai bulkin wanda suke baki da fari a jikinsu alaihim ama'im sufurun suna sanye da rauna fatsi-fatsi wa beru wasu kuma farare to arsaluha ala aktafi sun saki raunan nan a kafadunsu manzala sallallahu alaihi wasallam yace ga sahabansa tasawwamu kuma ku ta ku alamar hakika mala'iku sun yi nasu alamar a sahu sahu fara bisufil abiyari da gashi fari sun sa tufafi wanda aka yi da gashi fari a cikin hulunan su da kwalkwalun su wa bisufil masbogi sun yi ado kuma da gashin dabbobi wanda aka rina hina wasu haili a makwarkwadar dawakai da jelar dawakan وهي سنة مارية شو عبد الله يتي wannan tsari ne tabbatacce fa'idar a ce rundina ta musulmi suna da alama da za a gane su don a kare kada jama'a ta rikice tihamil harbi yayin kamsa yaƙi ƙultu shawabla ya ce wannan tsari da aka faɗa kuwadu yuyushu na duhula luna jagororin rundunar mu a yau sun tozarta ta wanda suke yan shigegeniya eh yan shigegeniya shiga suka yi da rana ba tsayawa suka yi suka koya sosai ba a kome aka samu shigegeniya to sai ya bata lamarin yana da shigegeniya a ɗalibai sai ya bata ɗalibai yana da shigegeniya a malamai sai ya bata ilimin in an samu shigegeniya a rindina ko jagororin rindina to sai ya bara rindina ba da makunna na ra'aha bayan da can mu muna kula da ita da can mu da nake ni ne jagora ina sawa ai haka amma yanzu an samu ba ni nima ba sakan min nima ba ni na iya ba ni na iya to shi yasa akwai kasidu da yawa da yayi akan haka akwai kasidu da yawa da yayi akan haka ma wanda yake kokawa da irin wannan musamman kaje kasidar saba'iya walan ma marasa habi wa ra'at ma'aribi wa hulibtu fil ahlafi al taharubi yaquluna ma la yaf'aluna wa tabu hawahum wa dawul min kulli janibi wa ma hamuhum amrul masajid la yake ta faɗa cewa wani abu suka sa a gaba ba lamarin Allah ba shi yasa in ka za a faɗa musu ma ga yanda lamarin Allah yake ba sauraron ka za su yi ba abinda suka sa a gaba shi za su yi wa ma ja'alahu Allah wa ma ja'alahu Allah ubangiji bai sanya wannan al'imdada dadin nan da ya muku ba illa bishira lakum sai ko dan ya zama albishir gare ku bin nasari da cewa taimako na nan tafi daga gare shi wani ta bayyana kulubukum bi dan zuka da ku samu kwanciya da ganin haka duk sarrasul adadi da yawan kidanan ta malaiku wa man nasaru taimako bai kasance ba illa min indillah sai ko daga wajen ubangiji al-azizi magwayi allazi la yughlabu wanda ba abin da zai fi karfin sa al-hakim gwani kuma bi nasrul mu'minin wanda ya san yadda zai tsara taimakon musulmune da malaiku wa gairihim da wanin su يطبع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ubangiji ya taimake ku ne don ya yanke jama'a daga kafirai don a ga bayan waɗansu a cikin kafirai muta'alliqu shi liya kada din yara ta ne bi nasarakumullahu da nasarakumullahu ai liya kada Allah ya taimake ku dan ya yanke darafan da'ifatan wasu bangare min allazina kafaru daga cikin kafirai bil qatali a kashe su a kashe wasu wal asri a kama wasu fa kutila bi badrin min sadatin sab'una an kashe mutum 70 daga manya manyan gaggan kafirai a yakin badar aka kama kuma mutum 70 aw ya kabitan ko kuma ya kaskanta su bil hazimati da kare yaki wal gaizi da damuwar da za su nuna akan ya aka ne yakin su ya kare so da suke ganin sun fito za su cika baki cewa duniya da kasashen laraba ko kabilun larabawa su sami labarin su su ringa shakkar su amma sai gashi sun ga wulakanci bayan kalibu su komo yarji'u su koma ha'ibin suna tababbu ramina lomar ramun ba samu abin da suke nema ba aya ta sauka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi ya addu'a mummuna bisa kafirai ranar yakin Uhudu sai aka saukar da ayan nan laysa laka da lamr shay'un ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون laysa laka da lamr shay'un ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu na lamari da yake gare ka fa amru lillahi lamari gaba ɗaya na Allah ne kai matsayinka na mai gargaɗi ne mamurin bilkita da an umarce ka kai yaƙi wa kada fa'alta ka aikata ko ana itirari ne tsakanin maɗufa alaihi wanda shine au ya kabe tahun au war maɗufi da kuma maɗufin wahuwa shine au ya tuba alaihi ta yi kuma ya tuba gare su bil islami ya shirye su su dawo su karɓi musulunci au azibam ko kuma ya yi musu azaba in asarru alal kufri in suka dore bisa kafirci wasu suka ce ita wannan ayar ta sauka ne a cikin musulman da aka kashe a bi irin ma'una yayin da aka kashe su faka na sallallahu alaihi wasallam kuma kada ta alaihi salam manzo alaihi salam ya alqanutu wata guda yana yin addu'a mummuna bisa wanda suka kashe sahabban nan makarantar nan manya bin la'ani da cewa Allah ya la'ance su bayan nan zalimun hakika kan su wanda suke wannan aiki aikan azzalimai illatu litta'azibi illa ce ga ai musu azaba ba abin da zai hana a ce a ta sauka sau biyu tunda akan samu aya ta sauka sau biyu yadda malamai da yawa suka tafi akai sun cancanci a yi musu azabar da sababin zaluncin da suke walillahi ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم walillahi ma fi samawati wa ma fil ard baki ɗaya abin da yake sammai da baki ɗaya abin da yake kasai din na Allah ne ta garir wannan tabbatarwa ne ga fadan sallallahu alaihi wa sallam shay'u ya gafiru liman yasha Allah yana gafara ga wanda ya so ya masa gafara wa yu'azibu man yasha yana azaba ga wanda ya so ba wata illa da aikinsa inda shi shablan yake faɗa ne yuli wa yabna umman yasha'u bi farlihi wa bi adlihi la yuhtada li qiyasi ma wato malla wato mamallakin lamari wanda shine san Allah mamallakin lamari shine a ce Allah ya nufi abin ya samu duk abin da Allah bai nufi ya samu ba duk irin tsarin da za a bi kan cewa sai ya samu ba zai samu ba abin da duk Allah kuma ya nufi ya samu duk irin yanda za a bi a ce sai an yi wannan abin taranaki ba zai hana abin ya samu ba shi ya sa milakul amri mashi'atu abu mamallakan lamari shine a ce Allah ya nufi abin ya samu mitobati shi ya sa a wannan aya akwai raddi akan mu'tazilawa da hawarijawa da suka tafi akan cewa yo ai bayan da za yi Allah ya gafarta wa mai saba masa sai in ya tuba to a ce bayan da za a yi a samu gafara sai an tuba shine alƙawarin a ce za a tafi akan bi taqayyidil maghfirati a kaidan ce gafarar Allah duk tauba da cewa sai in an tuba la dalila alaihi ba dalili a kansa Allah ya iya gafarta wa bawa ma ko bawa bai tuba ba kamar yadda ya iya masa azaba ko ya gafarta masa duk ɗaya ne shi shi ne ja'izun kufuranu gairil kufuri فلا نكفر مؤمنا بالوزر يعني السيد إبراهيم اللقاني يكي فدا جوهرة التوحيد تو والله غفور لك وبنجي مي يوم غفر ني غباي مي يوم جين كاي غري سو لي بادي مي غفر ني مي جين كاي غباين سا تتبيم cikawa ne fitar jihin rahamata da rinjayar da rahama ya ayyu halazina amanu la taqulu riba ab'afan mu'aba wa taqullaha la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ba ku ba cin riba bawa haram riba haramun ce yanda haɗa kai da kafirai yake haramun to cin riba ma ka haramun ne dan kuma yanzu ya zama haɗa kan da su ba abinda za su tura bayi akan irin cin riba irin cin riban nan yana kan gaba a tsare-tsaren su na mallake duniya da mallake kuɗaɗen mutane irin yadda wani yake faɗa cewa o abin mamaki da annabi isa ya zo da warkar da mutane da yalwatawa amma yanzu an samu wasu magada masu cewa su sun gaje shi ko su nasa ne na banza su kashewa suke lana ɗabibun minan nasara amsalahu fil ilaji sito lakin ra'ayina wurin da isa fa za ka yuhyi wa za yu mitu wani yake cewa a haraju adibba'an wa husaban likai ya taqasamul arwaha wal amwala haraju adibba'an wa husaban likai ya taqasamul arwaha wal amwala sai mu a matsayin akantoci gwanayen lissafi ba abun da musu bane lissafi yanzu ma lissafin ai da kwamfuta za a yi da menene amma sun fito likitoci amma ba dan komai ba dan su ga sun danne dukiyoyin jama'a na duniya dukiyar ta koma ta su su danne rawukan jama'a su danne rawukan jama'a to wa takaddama bayani akan riba ya gabata gare mu a baya da anwayi da nau'o'insa a cikin surar bakara al'afin mura'afa ninki abin ninkawa bi ziyaratul mali inda al'ajali yana da fuskar a ƙara dukiya yayin saukar ajali ana bin mutum kuɗi ɗaya ga watan rajab zai bayar ɗaya ga watan rajab ɗin dubu goma ake bin sa amma bai da dubu goma nan ya ce to a bari in an kai ɗaya ga sha'aban zai biya dubu goma sha ɗaya wannan ita ake kira ribal faralu riba ta daɗi wata yi a jinkirta ajalin da yawa fu'ila akan aikata haka miraran a maimaice sai ta yi sha'aban din ya zo amma babu ya ce to a bari sai dai ga ramaran ya ba da dubu goma sha biyu ramaran din ya zo babu ya ce a sai dai ga shawwal ya ba da dubu goma sha uku kamar irin yadda yake ya afku an gani a yanzu idan zamanin shi abdullahi ma ba a gani sosai ba a yanzu ne aka gani ehem kamar shekaru kusan 20 da suka wuce sanda aka fara sikem sikem da aka fito da shi wajen 1986 miladiya akwai wani bashi da aka ce najeriya ta ciwo tun 1960 da wani abu miliyan 30 ne miliyan 30 ne sai aka ce to tun da ta da tabi wannan tsarin ma na spam ai an yafe mata ta je ba sai ta biya kudin ba amma dai ta biya kudin ruwan da ke kai da aka lissafa kudin ruwan sai aka samu wajen miliyan ɗari shida da wani abu ya hau kai daga miliyan talatin ya koma miliyan ɗari shida da wani abu aka ce an yafe mata ainihin kudin ya an yafe mata ba komai amma dai wannan sun daga ma'aikata kullum suna kula da lissafawa ai biyan su ake to ta biya wannan ta biya wannan kaga an afan mura afan kenan ehin da wattaqullaha fa yasiru dainu sai bashin ya koma ninki abin ninkawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah kima na hakum an cikin da abin da Allah ya hane ku daga gare shi bitar ke ku tabbata kun bari da Allah kun taule haka ne kadai zai samu ku samu ku rabauta ko dai in kun yi haka ku samu ku rabauta da kai ta buzu don ku rabauta wattaqun nara wattaqun nara allati ku ji tsoron wuta wadda aka yi tanadinta ga waɗanda suke kafirai an tu'azzabu biha ka ai muku azaba da ita fihi wannan aya ta kunshi annan nara cewa ita wuta an tanade ta ne ga kafirai a haƙiƙa walil usati an tanade ta kuma ga musulmin da suke saba Allah bil ari amma su kai su za a yi dai dan a gyara su amma ba wajen zaman su bane وأطيعوا الله والرسول لعلكم
ku ترحمون bi Allah ku bi manzo sallallahu alaihi wasallama ko dai ku a jikanku wa'adun ba da wa'idi alkawari ne bayan narko targiban wa targiban sai zama an kwadaitar da bayi kuma an ba su tsoro sai alhamdulillah sai ta tsari ko to karatu tafsirin sai muna kokarin karawa kadan nan gashi shekarar da fara shi ya kusan shekara to so ake wani zamo akalla kan shekarar dai akai ko da izifi goma in an kai izifi goma to in Allah ya sa da rai shekara biyar shida sai ya zamo an kai karshe amma in aka abin nan sai ya zamo kuma ya- ya sa ga shekarar ta ta taho ko tun da bayan sallah karama aka fara shi ko ga azumi ko ya fara dosowa shi ya sa ga shi yanzu ko izifi bakwai ba a yi ba ko bai karasa bakwai ba shi ya sa ake sai ya zama ana dan karawa a tafsirin nan ya zama an samu dai ba kai goma. Yeah.